من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar daren lahadi daren sha biyar kenan ga ainihin wato watan jimadil ula hijirana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan februari 2017 miladiya wannan shine darasinmu na takwas daga cikin yariyar darasin littafin thalathatul usul wa adillatuha na babban malami shehu muslim shi mujaddadi muhammad ibn abdul wahhab alaihi rahmatullah rahmatan wasi'a ya rabu masu mutu a Allah tashi a wurin masu gida tafi gida ne wanda zai shigo ya shigo Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi muna nan ne a ainihin wato al'aslu thani a inda malam yake bayyana mana ainihin wato sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai na shari'a musulunci wanda mun ɗauko al-martabatul ula shine ash-shahadatani shaidawa babu na shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah da kuma cewa annabi Muhammad manzon Allah ne salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula a inda malam ya bayyana mana ma'anar kalmar la ilaha illallah to yau kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi ne ainihin wato al-martabatu thaniya ko martaba ta biyu daga cikin maratib na ainihin wato imani da Allah madaukakin sarki waɗannan maratib ɗin kamar da muka faɗa murga mun karanta ainihin wato na farko na biyu mala ya ce al'iman shi ne imani imani shi ne martaba ta biyu daga cikin maratib na ainihin wato addinin musulunci gaba ɗaya na farko dama musulunci ko na biyu kuma mai imani na uku kuma shine mene al-ihsan yau za yi magana akan abin da kira al-iman idan aka ce al-iman mai wannan kalma ta al-iman take nufi imani asalinsa a larabci a yaren larabawa idan aka ce al-iman shine at-tasdiq gaskatawa duk abin da ka gaskata shi sai ce ka yi imani da shi amma a istilahin malamai na ainihin tauhidi suka ce abin da ake nufi da al'iman suka ce huwa tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية kace abin da kira suna imani shine ainihin wato gaskatawa da zuciya da furtawa da baki da yin aiki da gabbai da kuma rukunai kuma shi imanin nan yana ƙaruwa yana kuma raguwa yana ƙaruwa ne da ƙaruwan ayyuka kamar da Allah ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani cewa imani yana ƙaruwa hakanan imani yana samun tawaya saboda ta yawan tawayan aikin alkhairi ko kuma rinjayen aikata aikin sabo Allah ta'ala ka kiyashe mu dan haka shi imani jama'a wani abu ne wanda yake cikin zuciyar bawa wanda Allah madaukakin sarki shine nan wanda ya rasa wa dukkanin bayi wannan abu ainihin wato cikin zukatansu to anan sai malam yake ce mana al-iman mun je ai mai imani ko mutum yayi ne na farko ya gaskata da me da zuciyar shi ya kuma furta da me ya kuma yi aiki da mene gabobinsa shine abubakar ibn abi dawud rahimahullahu ta'ala yake faɗi a cikin manzumarsa ta alha'iyya yake cewa wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح كما كتشي إيماني قول ونية زنشيني نباكي دكما أيتي نزوشي وفعل دكما ين أيتي دقبي على قول النبي مصرح akan zance irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayyananne a fili sai ya ce wa yanqusu qawran bil ma'asi wani lokaci imani yana samun tawaya saboda aikata aikin sabo wa taratan a wani lokaci kuma yanmi yana karuwa ya rika haɓaka wa fil wazni yarjahu kuma yana yin rinjaye a ranar tashi alkiyama idan ka sanya imanin mutum ainihin wato cikin ainihin ma'auni a ranar tashi alkiyama an gane wannan ko jama'a shi ne sai malai ce wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba shi imanin nan kashi kashi hawa hawa ne har kashi guda saba'in da wani abu an gane imani kashe kashensa ya kai guda nawa saba'in da wani abu fa'a'laha mafi ƙololuwan daraja na yin imani da Allah ƙaunu la ilaha illallah shi ne faɗin kalmar la ilaha illallah wa adinaha mafi ƙanƙantan ainihin wato level na imani ko mataki na imani imaƙotul adha ani tsariya shi ne ka kawar da ainihin wato wata cuta gabarin kan hanya ka zo wucewa sai kaga ga wani abu zai cutar da dan uwanka ko abin da wasu za su iya cutuwa da shi ko da baka san wa zai cuta ba sai ka kawar da shi gabarin bin hanya gabarin hanya saboda kada ya cutar da mutane kusa ce kaya ce kwalba ne a'a wani abu ne wata bishiya ce ta fa'o ta kara hanya kowanne idan kai Allah ta'ala zai baka lada jama'a ina fata an gane wannan kuma jama'a mafi karancin aikin da zaka yi kenan kuma wannan aikin da kuke gani jama'a na imaqatul adha an tariqi yana ɗaya daga cikin aikin da ke sa Allah ta'ala ya ba mu mutum aljanna sarki ya tabbata ga Allah a cikin kitabur riqaq a cikin sahihul bukhari akwai babi da ya kafa dangane da abin da ya shafi ainihin wato kawo wa mutane abin da zai amfanar da su da kuma tunkuɗe mene tun kuɗe musu cuta wani bawan Allah ne ya zo wucewa a wata hanya sai ya ga wata bishiya ta ainihin faɗi ta kara hanya tana hana mutane wucewa sai wannan mutumin ya rantse da Allah ya ce sai na kawar da wannan bishiyar daga kan hanyar mutane kada a wayi gari wannan bishiyar tana cutar da su wannan abin da ya yi ya yi godiya ga Allah ya ainihin kau da wannan bishiya ɗin sai Allah ta'ala ya gode masa kuma ya masa sakamako da gidan aljanna in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan karka da an ce ƙololuwa da kuma mafi ƙanƙanta karena a'a suka ce la tarkananna min al ma'ruf shay'an kamar da manzon Allah ya faɗa yace kada ka raina dukkanin wani aikin alheri komai kankantar shi walau an talqa akhaka bi wajhin talqi kai koda ka haɗu da dan uwanka ne ka saka mai fuska ka mai murmushi Allah zai rubuta maka lada wannan ma aikin sadaka ne jama'a an gane wannan ko wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani kaso ne daga cikin ainihin wato kaso na yin imani jama'a kunya ba kunya ɗaya ne daga cikin kaso na imani da Allah madaukakin sarki Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya bayyana cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair ita kunya jama'a ba ta zuwa da komai sai alheri a duk inda ka samu kunya jama'a to za a samu imani manzo Allah ya ce inda ko aka rasa kunya to za a rasa imani a zuciyar wannan mutum dan mutum ya kai matuƙa wajen taɓewa idan aka wayi gari jama'a yana iya bayyana laifi da zunubi da yake a fili ya ce an yi ɗin to sai ne da ina ɓoyewa amma yanzu a fili ma nake yin abuna kuma shi wannan yana ganin birgewa yake yi Allah ta'ala ka ba mu ikon tuba wa arkanuhu sitta to shi imanin nan rukunansa guda shida ne rukunansa guda nawa ne guda shida an tu'mina billah na farko shine kayi imani da Allah cewa Allah din nan shine mahaliccinka kuma mahaliccin kowa kuma babu wanda ya cancanta abautawa sai shi kadai wa mala'ikatihi sannan ka yi imani da mala'ikunsa, wa kutubihi da littafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhir kuma ka yi imani da rana ta ƙarshe, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan ka yi imani da ainihin ƙaddara na alherinsa da kuma sharrinsa. An gane wannan ko jama'a? والدليل دليل ديكي نوني على هذه الأركان الستة أكو أن الركنين قداشر أن إيماني سنزو أسلم القرآن ألا مدعوك كنسلكية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بعداء ذا ألا بني كدي كجو يد فسكوتنكو كفسكنشي ainihin wato mafaɗar rana ko mafitar rana ko mafaɗanta walakin nalbirra sai dai abin da ake kira aikin ɗa'a shi ya tabbata ga wanda man amana billahi ga wanda ya imani da Allah mun ji nawa ɗaya wal yawmil akhir nawa wal mala'ikati wan nabiyina والكتاب سوى النبيين من سبنا guda biyar kenan ba wai da'a ga Allah bane kadai jama'a yin sallah dan kai sallah ba shi bane kadai aikin da'a kamar yadda yau a cikin al'ummar musulmi mun waye gari mun samu kanmu a cikin irin wannan matsalar shine mafiya yawan mun dauka cewa sallah ce kadai bauta ga Allah dan haka ba ma damuwa akan sauran mu'amaloli da'a ga iyaye sadar da zumunci taimakon juna yi wa juna ainihin nasiha jawo hankalin juna zuwa ga aikin alkhairi tilawan alƙur'ani aiki na alkhairi ga sunan masu yawa jama'a waɗanda la tu'addu wa la tuqsa ba za a iya kirgawa ba ba za a iya kididdige yawansu ba amma sai muka ɗauka sallah ce kadai in ma mutum ana ambatan wani kuskuren sai ya ce to ai ina sallah tun ina sallah ai shikenan eh mun ji kana yin sallah amma sauran fa ai ba sallah bane kada yakin da ta iya yiwuwa ma akwai aikin da kake aikatawa mummuna wanda yake ja sallar da kake Allah baya karba shine mafi sauki jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imanu shi yasa Allah ta'ala ya ce walakinnal birra sai dai abin da ake kira biyayya da da'a yana tabbata ne ga wanda yake man amana billah ga wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wal mala'ikati da da mala'iku wal kitabi da kuma mene littafai wan nabiyina da kuma annabawa da Allah ya yi mun samu nawa biyar a wannan ayar ko wa dalilul qadari dalili kuma da yake nuni akan cewa kaddara mai kyau ko mara kyau tana daga cikin kaso na imani qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle mu inji Allah yace mu komai da ka gani mun halicce shi ne bisa ga kaddara ma'ana Allah shi ya halicci abin sai kuma ya sanya wannan abu mene kaddara kaddaran da ita za ta ci gaba da gudanar da wannan abin da Allah ta'ala ya halitta kamar mu kowa yana tafiya kan kaddara Allah ya rubuta dan wuta ne ko dan aljanna musulmi ne ko kafiri mai kuɗi ne ko talaka ne mara arziki ne ko ko mai arziki ne an gane wannan ko wanda zai zama mai yawan da'a ga Allah ne ko wanda zai zama fajiri Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan a cikin littafinsa na kaddara abinda kawai kan iya canza kaddara shine jama'a addu'a ko da Allah ya kaddara wa mutum wani abu to idan mutum yana addu'a ya neman taimakon Allah akan neman wani abu Allah ta'ala zai canza mishi wannan abin zai ce mala'iku ku canza wancan abin da aka rubuta wannan babu sun ya masa kaza kuma idan Allah yayi wannan ba wanda ya sai ce Allah dan me kai ba ka riga ka kaddara ba ka bar abin ya cigaba da gudana a domin shi Allah kaida ce la yusalu la yasalu amma yaf'alu wa hum yusalu shi Allah ba a tambaye shi game da duk abin da ya aiwatar game da bayinsa ina fata an gane saboda me shi ya halittan aiko kuma shi yake da iko da abin da ya halitta don haka yana cikakken iko mu ne bayi in muka tashi abu sai an tambaye mu don me kai kaza don me zaka ce kaza da zuba ka ce kaza ba don me zaka zo ka aikata kaza kuma yanzu mu bayi mu ake tambaya jama'a an gane wannan ko to shi yasa Allah ta'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lemu kowane abu da ka gani mun halicce shi ne bisa kaddara yana rayuwa ne yana tafiya ne kan wata kaddara da Allah ta'ala ya sa kamar rana da wata shi ma Allah ce wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ya sanya kwallon rana da wata ne saboda mene lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa qaddarahu manazila Allah sai ya kaddara musu wani irin masaukai ta fito ta ina gabas ta fada ina yamma domin ku rika iya ƙididdige yawan kwanaki da kuma ainihin lokutan ainihin ibada da ƙirge yawan shekaru an gane wannan ko jama'a to Allah ta'ala shi ya sanya wannan kaddara ranan da Allah ya so kuma zai ce ma ranan in ta koma ta fada ya ce wata ki koma ta inda kika fito a wannan ranan ne rana za ta fito daga ainihin wato mafadanta ta dawo a wannan ranar kuma duk wanda ya ce ma ya imani da Allah Allah ba zai karɓi wannan imanin ba Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imanin na'am an gane wannan ko jama'a to sai mu dawo da baya gashi nan an ce an tu'mina billah shine kai imani da Allah imani da Allah wani abu ne jama'a da ake son mutum ya yi shi a cikin zuciyar shi abu ne kuma wanda yake da alaka da mene da zuciyar bawa kai tsaye an gane wannan ko na farko ka gaskata Allah ne ka sani cewa shine nan mahalicin ka kuma shine mahalicin kowa da komai kuma shine kwaya daya wanda ya cancanta abauta masa an gane wannan ko shine ma'ana an tu'mina billah sai mene wa mala'ikati da malai mala'ikunsa mala'iku kamar yadda sai jama'a halittu ne Allah ko wasu jukkuna ne halittu ne na Allah ta'ala wanda Allah ya halitte su daga haske su ba maza ba ne su ba mata ba ne ba sa ci ba sa sha kuma ba sa saba wa Allah akan abin da Allah ya yi musu umarnin aiwatarwa sai dai su ko da yaushe suna aikata abin da aka umarce su Allah ya halicci wannan mala'iku jama'a matsayin bayi ne ya san kai bauta zuwa gare shi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man indahu لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله تعالى يا أهل تشوال أنم ملائكوني وأن نسكي كسد أبيدنك هو نسكي وجنك أبيدنك لا يستكبرون عن عبادته باسا ينجر من كي قبل مني قبل بوتن الله sannan kuma ba sa yankewa jama'a yusabbihuna al-laila wan nahara suna yin tasbihi ma Allah dare da rana Allah ya ce la yafturuna ba sa ba sa yankewa ba sa gajiya jama'a na fata an gane wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi mi'raji zuwa ga Allah madaukakin sarki yake sai aka nuna min baitul ma'mur a sidratul muntaha a wannan wurin akwai inda mala'iku dubu saba'in kullum suke zuwa suke wa Allah sujada idan suka yi sujadan kuma suka fita ba za su ƙara dawowa ba sai dai wasu su zo su shi yasa Allah ta'ala ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san yawan rundunar ubangiji ka sai shi kadai an gane wannan ko ba wanda ya sai kirje maka yawan mala'iku jama'a ina fata an gane wannan to kenan jama'a wajibi ne akan mu mu ma mu yi mene mu yi imani da Allah mu kuma yi imani da waɗanne waɗannan mala'iku da Allah ta'ala ya halitta jama'a ina fata an gane wannan to imani da Allah kuma jama'a ya kaskashi uku ya kaskashi nawa akwai al-imanu bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala ka yi imani da rububiyan Allah cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne ya halitta kuma don haka shi kaɗai ne wanda ya tunci ai mene abota masa na biyu al'imanu bi uruhiyyatihi ka yi imani da cancantan Allah a matsayin mene ma'abocin bauta tauhidin da ke magana game da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a mene a wajen ibada an gane wannan ko wanda ayoyi na alƙur'ani mai girma da yawa sun nuna haka shi yasa ma Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kuma abin bautanku abin bauta ne kwaya daya babu babu abin bauta bisa cancanta sai shi shine mai rahama shine mai jinkai an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya faɗa wa kansa haka jingina ne wa kansa kuma Allah ta'ala yana faɗin zalika bi anna Allah huwa al-haq lalle Allah ta'ala shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba jama'a wannan abun ƙarya ne wannan abun bata ne wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir an gane wannan ko to su larabawa mushrikan larabawa sai suka kirkiro wasu gumaka suka sanya musu sunaye da lata da uzza da manata da hubal da sauran gumaka waɗanda suke bauta shi yasa Allah ta'ala ce afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lakum al-untha tilka idhan qismatun ضيزة سيتي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان waɗannan sune da kuke kira lata uzza manata kuke cewa ababun mutunku ne wasu sunaye ne da ku kuka kirkira kuka sanya musu ku da iyayenku abubuwa ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai sokar da wani wahayi a kan shi ba Allah sai ce in yattabi'una illa dhann ba ko biski bisidi zato shaci fadi wa ma tahwa anfus da abinda zukatansu suke so ولقد جاءهم من ربهم الهدى ai ko shiriya ta riga ta zo musu daga wurin ubangiji su amma suka bi suka yi imani duk da an samu wanda suka yi imani jama'a ina fata an gane wannan na'am abu na gaba shine jama'a yin imani da Allah dangane da abin da ya shafi sunayensa da sifofinsa dole ka yi imani da wannan cewa Allah ta'ala yana da wasu irin sunaye tsarkaka maɗaukaka walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye tsarkaka don haka ku riƙa roƙon Allah kuna kiran shi da waɗannan sunayen wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'i amma ku kyale waɗanda ke wuce iyaka kamar sunan Allah sai ki zauna ma kanu ya'malu Allah ce da sanyi za a sakanka musu da abin da suke ainihin wato aikatawa kenan Allah ya tabbata wa kansa cewa yana da mene yana da sunaye هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى kenan dole ka yi imani da wannan a matsayin ka na musulmi an gane wannan ko jama'a to imani kuma da sunayen Allah sifofinsa shine ka yi imani kuma ka tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar da shi a cikin littafinsa mai tsarki da kuma sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ingantacciya amma me min ghairi tahrifin ba tare da kokarin burge ma'anan ba wala ta'atilin ba tare da kore wannan sifan gabarin Allah ba wala takyifin ba tare da kamantawa ba wala tamthilin ba tare da kuma kamanta asalin gundarin yanayin yadda Allah yake ba jama'a kaida ke Allah ya riga ya faɗa mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da ke yin kama da Allah kuma shi ne mai ji shi ne mai gani kan sai tashi kwaya daya nan yaran kai an gane wannan ko wa huwa samiul basir kuma shi ne mai ji shi ne mai gani an gane wannan ko jama'a to dan haka Allah ta'ala shi ya tabbatar wa kansa da wannan jama'a dan haka akwai waɗanda kira al-mu'attila su ne masu korewa Allah sifofi an ce Allah mai ji ne sai ce a ji ne ba ji ba Allah na gani ce gani ne ba gani ba kaji su abin da suke gani wai shine a ta ya za a yi mutum yana ji yana gani kuma ka sifanta irin wannan Allah cewa shi ma yana ji yana gani to in ka ce Allah yana ji yana gani ai ka tawaye shi saboda kai ma kana ji kana gani su suna ganin nan ne shirye take a'a kamanceceniya a cikin suna jama'a baya nuna wannan abin iri ɗaya ne haka ne da bakin titi da bakinka na cin abinci yaya amma sunan fa sunan da ya baki haka ne ko ko ba haka bane da hannun riga da ainihin wato hannun tafiya na kan titi ɗaya ne ba ɗaya ba ne amma sunan mene ne sunan iri ɗaya ne ina fata an gano da jama'a ko da halittu ma za ka iya gano dabbobi ba sa gani amma ganin dabbobi irin naka ne kai mutum kuma suna da ƙwaƙwalwa ya ko amma suna iya tunani yadda kai kake yi ba zai yiwu ba to ashe kamanceceniya a cikin suna baya nuna cewa wannan abin kuma iri ɗaya ne to su waɗannan da suka halaka ke su a kira al-mu'aqqila ina fata an gano da jama'a na biyun su sune wani sune ainihin wato al-mushabbiha masu kamanta Allah da wasu sifofi sune waɗanda suka tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa amma suna kamanta Allah da halittu an gane wannan ko gaskiya an ce Allah yana da hannu to irin wannan hannun kenan mai yatsu biyar misali an gane wannan ko Allah yana gani to da idanu kenan irin nan misali ko da wani irin idanu su yi kokarin kamanta irin yadda Allah yake an fahimci an fahimci wannan jama'a to jama'a su ma waɗannan gaba ɗayansu halakakku ne an gani gaba ɗayansu mene ne halakakku ne ƙa'ida shi ne jama'a dole ne mutum ya yi imani kamar yadda Allah ya bayyana amma Allah ce laisa ka mitlihi shay'un an gane wannan ko jama'a su ma waɗannan batattu ne na ukunsu kuma su ne ainihin wato al-mushabbiha sai kuma waɗanda suke ari mato al-mukayyab masu takyifin Allah an ce Allah ya daidaita akan al'arshi sai ce eh kamar yadda mutum yake daidaita akan kujera an gani a'a Allah yana sauka saman duniya na kowane dare na ƙarshe sai ce saukan ai wani irin sauka ne suna ƙwarwa su kamanta irin saukan to jama'a dukkanin waɗannan halaka ne kuma bata Allah ta'ala shi ne ya halitta ya nuni akan cewa shi ne wanda ya halittun kuma laisa ka mislihi shay'un a wani wuri a suratul suratul nahl Allah ta'ala ke cewa fala tadribu lillahi al-amsal kada ku rika bugawa Allah misali kuna kokarin kamanta Allah da wasu halittunsa inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi yake da ilimi shi ne masani ku ba ku san komai ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu zaka jama'a wajibi ne mutum yayi imani da Allah ya ainihin sunayensa da rububiyarsa da uluhiyya da kuma mene al-asma'i was sifat nabi shi ne al-imanu bil mala'ika wanda mun fata tauna akai ko muka ce imani da mala'iku dai su ne wasu jukkuna ne waɗanda mu ba ma iya ganinsu waɗanda Allah ta'ala ya halitta amma masu bautawa Allah ne kuma suna bautawa Allah dare da rana babu yankewa an gane wannan ko kuma mun faɗi cewa adadinsu ba su da iyaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu kenan imani da mala'iku jama'a yana hukunta maka cewa kenan dole ka yi imani da cewa mala'ikun nan samammu ne abu na farko kenan na biyu dole ka yi imani da cewa a cikin mala'ikun nan akwai wasu mala'iku masu sunaye waɗanda Allah ta'ala ya bayyana masu sunaye kamar wa jibril mika'il israfil ina fata an gane wannan malakul maut ba azra'ili ba ƙarya ne ba wani azra'ilu a cikin mala'iku ƙarya ne ba wani mala'ika mai suna azra'ilu mala'ikan mutuwa Allah ya kira shi suna sunan shi malakul maut manzon Allah ma ya kira shi suna faja'ahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa sunan shi kenan mala'ikan mutuwa kuma Allah ya faɗa mana mai tsaron wuta shine wane maliku sunan shi kenan maliku ‘yan wuta idan suka ji gashi, suka ji ɗanɗanan azaba da musiba da bala'i irin na wutar jahannama, za su yi kira, wana dau ya malikun ya ƙudu alaina rabbuk, shi ya kai maliku mai tsaron wuta, ka roƙa mana Ubangijin mana ko da ma za a kashe mu, mu mutu ma mu huta. Sai ce, ƙala inna kun maki Sai ce, ina, ai ba maganin mutuwa, ai kuɗin nan masu dawwama ne. a cikin gidan wutan nan ba mutuwa Allahu akbar Allah ta'ala ya gaskiya ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle duk wanda ya je wa ubangijinsa yana mai laifi fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya lalle zai shiga wutar jahannama yaƙi imani da Allah kuma ba zai mutu ba zai rayu ba haka Allah ya faɗa ko wa sayjannabu hal atqa amma wancan fa aljanna ka ce wa yujannabu hal ashqa duk wanda yake dan wuta ba zai shiga aljanna ba ina fata an gane wannan Allah ce fadhakkir in nafa'at adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha kayi tunatarwa ko da tunatarwa za ta mutu mai amfani an gane wannan ko sai Allah ta'ala ya ce amma mene wanda yake masu imani za su yi mene sayar da kan za su ji kuma za su bi man yakhsha amma wa ya tajannabu al ashqa wanda yake shaqiyi matsiyaci wanda ba shi da rabo a duniya shi kuma zai kane santan wa'azi alladhi yasla an-nar yaslana yasla an-nar al-kubra wanda zai shiga wannan wutan mafi girma thumma la yamutu fiha wala yahya sannan a wutan nan jama'a ba zai wuce ba zai rayu ba shi dai gashi nan duk lokacin da aka yi musu azaba baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab sai a canza musu wannan jikin da wannan ba da jikin da ya rindige din ba saboda su ci gaba da ɗanɗanan bala'in azaba na wutar jahannama Allah ta'ala ka kiyashe mu ya Allah muna neman tsarin ka daga azabar wuta zaka jama'a akwai irin wannan mala'iku ko man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah Allah ya faɗi sunan jibril ko sannan man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi ورسله وجبريل وميكال أو رواية وميكائيل فإن الله عدو للكافرين هذا سنة ملائكة يا بينه سننكما أقوي ملائكة ميسرين جدا الجنة شيني واني شي ربوان ربوان سنش كما دي يتبت حديث إن تتشي منظوم الله صلى الله عليه وسلم أنهم واتو يا بينه almuhim mu sani cewa mala'ikun nan halittun Allah ne kuma suna da fuka-fukai eh mala'iku na da fuka tashi suke alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'il lil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a yazidu fi khalqihi fi al-khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ƙage halittar sammai da ƙasai wanda ya sanya mala'iku suka zamto ma'abota fuka-fukai akwai mai fuke guda biyu akwai mai guda uku ka taɓa gana mai fuke uku wani halitta sai Allah Allah gwani wajen halitta tabarakallahu ahsanul khaliqin wa ruba'a wasu ko masu fuka-fukan ma guda hudu ka taɓa gano ta halitta ya fuke guda hudu babba sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah ma yana yin ƙari a cikin halittunsa yana ƙarawa abin da yaso daga cikin mala'iku sai ya ƙara musu fukafukai mala'ika jibril fukafukai shi guda nawa ne hmm guda nawa ne eh ɗari nawa wani ya ce ɗari shida ya ce ɗari bakwai kuma kowane fiffike ƙwaya ɗaya jama'a na malaka jibiri kowane fiffike ƙwaya ɗaya girman shi ya kai tsakanin sama da ƙasa in ji annabi muhammad shi yasa Allah ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sijratil muntaha indaha jannatul ma'wa ya ga mala'ikar jibril a cikakken surar shi ta mala'ika shi yasa lokacin da yazo ya matse shi a kowai hira yace mai ikra shi ma ana bi qari a ƙarshe da ya fito daga kogin sai ya ganshi yana tashi yana tashi yana cika sararin samaniya sai da kawai gari ya ga ya cika sama gaba daya babu wani wuri da zaka iya kalla ka ce wannan ga ga sama shine sai ruga gida da gudu wajen matar shi Khadija ce zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni an gane wannan ko jama'a kenan akwai waɗannan mala'ikun jama'a kuma tabbataccen abu ne a cikin ainihin wato littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ta'ala ka datar da mu sai imani da abin da ya shafi sai mala'iku mala'iku ko sai mene littafai imani da littafai jama'a ya kunshi imani da dukkanin littafan da Allah ta'ala ya sauka wa manzanni dukkanin manzanni da annabawa da Allah ya ku jama'a kowa Allah ya bashi littafi Allah ta'ala ce kayan nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba al-kitab da yazo da alif da lam anan malaman tafsiri suka ce listighraq al-jinsi tana gane duk jinsin wani littafi ma'ana tastaghriqu jami'a al-kutub al-munazzala min as-sama ta kunshi dukkan littafin da Allah ya saukar amma Allah ya san da mu guda nawa Qur'ani guda nawa guda nawa guda biyar akwai al-Qur'an Yasin wal Qur'an al-Hakim wa atayna Dawuda zabura an gani can kuma Allah ya fara game da Annabi Isa wa atainahu al-injila mun samu nawa sai annabi Musa alaihi salam inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sai kuma sufi ibrahima wa Musa sufi ibrahim guda biyar Allah ta'ala ya bayyana mana amma dai mu sani dukkanin annabawa da manzanni sun zo da littafai jama'a me ya sunan littafan nasu ba mu sani ba me yasa ba mu sani ba Allah bai so mu sani ba shi sa ya bayyana wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam inda ko manzon Allah ya sani da ya bayyana wa mutane ko ai manzon Allah baya ruwan wahayi ko baya boyewa na'am kenan wajibi ne jama'a mu yi imani da waɗannan littafai da Allah ta'ala ya sauka wa manzanni sai wa rusulihi sai manzanni an gane ko manzanni wajibi ne mai imani su waye manzanni mala'iku ne su ko mutane ne mutane ne ko ma'ana wasu bayin Allah ne mutane ne kuma maza waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su daga cikin jinsin mutane an gani Allah ta'ala kuma ya aiko su da shiriya da kuma saƙo daga wurinsa domin su isar da wannan saƙo na Allah zuwa ga ainihin wato mutane an gane wannan ko to dukkanin annabawa na jama'a suna da mene suna da littafai to wajibi ne kai imani da dukkanin manzannin Allah da kuma littafan da Allah ta'ala ya sauka musu da za waye gari ka ce kai wallahi iskancin iskancin kiristocin nan yayi yawa ina ganin gaskiya ni ba mai imani da taura ba to an sace ka kafarta kai ma ka zama irin su saboda ne ka tsare ta Allah Allah ne ya tabbatar da cewa akwai ne akwai attaura kai kuma ka ce a ƙarya ne kenan ka tsare ta alqur'ani malamai suka ce ko shi alqur'ani ko da aya ɗaya kacal ka ƙarya ta sunan mutum arni ya riga ya kafarta ba musulunci Allah ta'ala ka kiyashe mu to shi yasa Allah ta'ala ma ya bada labarin cewa dukkanin waɗanda suka kafirce wa manzanni jama'a sakamakon su ne wutar jahannama kuma a da Allah ta'ala yana halakar da su ne mu sai manzon Allah ya roƙa mana cewa ya Allah la tuhlika ummati bisirin Allah kada ka halakar da al'ummata da wata azaba wadda za ta shafe su gaba da an gane wannan ko shi yasa Allah ta'ala ya daga mana kafa amma gashi Allah ya faɗa mana kazzabat qaumi nuhi lil mursalin kazzabat qaumu lutin lil mursalin kazzabat عاد للمرسلين كذبت ثمود المرسلين kowanne gashi ne sun karyata manzanni sun karyata sun karyata sun karyata an gane wannan ko كما الله تعالى يرجع القول إذا كان يشي أن باوش نباس للتاتي وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شي كان زمن الله صلى الله عليه وسلم جماعة بيسين إياك من زمن الله shi yasa bai bayyana ba bai ce manzannin Allah guda ka jira cewa wani ya ce maka guda dubu ɗari da goma sha kaza da goma sha kaza wannan duk ƙarin rayi ne jama'a Allah ne ya aiko manzanni masu yawa manzo Allah shi kanshi bai san iyaka yawansu akwai waɗanda aka ba da labarin a Qur'ani shi kanshi manzo Allah bai san sunayensu ba suwaye su a wata sura ne na'am ku cinka mana a wata sura ne aka ambaci labarin wasu annabawa amma ba ambata manzon Allah sunan sunayensu ba سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون الله يتي مرسلون أما الله يفتح من الله سنة ينسبة إنا فتح أنقاني والله كما الله يتي منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم man lam naqsus alayhi daga cikin sakon da muka baka labarin su akwai da baka labarin su ba an gano wannan ko jama'a almuhim akwai annabawa da manzanni da yawa da Allah ya dan haka manyan cikin su ne waɗannan ulul azmi min ar-rusul guda nawa guda nawa na'am dawa dawa dawa jayyid wa minka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa min nuhin dawani annabi nuh alaihi salam wa ibrahima wa musa wa isa sun cika suna an gane wannan ko jama'a na'am sai sauran kuma manzanni annabi hudu annabi salih annabi yunus annabi yusuf annabi yaqub annabi isma'il da sauran annabawa da manzanni da Allah ta'ala ya aika zuwa ga ainihin wato mutanensu to jama'a wajibi ne mutum yi imani da Allah madaukakin sarki ya kuma imani da manzannin da Allah ta'ala ya aiko an gane wannan ko mun gane manzanni kenan ko a takaicen takaitawa kenan sai kuma imani da yaushe sai imani da rana ta ƙarshe ranar da Allah ta'ala zai tashi dukkanin bayi domin su ainihin wato yi musu sakamako da abin da ainihin wato suka aikata Allahu akbar ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda zaka tashe su a ran tashar alƙiyama ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin jama'a wajibi ne yin imani da kuma rana ta ƙarshe shi yasa aka ce maka yawmul akhir ranan da awal daga wannan yini jama'a babu wani yini kuma Allahu akbar yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ ضاحكة ووجوه يومئذ عليها ترهقها أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها الله أكبر تجمع أي واجبين إيمان جرانا تكرشي رانا تشوت الله تعالى يتتليتا domin sakamako ga dukkanin bayi game da abin da suka ji suna aikatawa Allahu akbar to jama'a wajibi ne yi imani da wannan rana ita ce ranar alkiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama ayahsabu al insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ce ina rantsuwa da ranan alkiyama ina rantsuwa da rai mai zargin kanta idan ta aikata wani mummunan aiki Allah ce a yahsabul insanu allan najma izama yanzu dan adam yana tsammanin wai mu ba za mu haɗa ƙasusuwan shi ba ya dawo halitta kamar yadda aka halitta shi halitta farko Allah ce bara eh Allah shi zai haɗa wannan halittu waɗannan gaba ɗaya ‘yan yatsu su ne banana waɗannan yatsun da kake iya gani zane-zanen nan bala ƙadiri na ala an nusawuya banana Allah ce kai bari ma mu ne masu ikon mu daidaita ‘yan yatsun nan nashi a mai da kowanne inda yake da zanen shi da komai Allahu akbar jama'a rana ce za a samu tashin hankali ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر za a bai wa kowa labarin abin da ya gabatar na aiki da abin da ya jinkirta bai riga yayi ba Allah ce balil insanu ala nafsihi basira bari ma dai mutum shi yafi kowa zama hujja a karan kansa walau alqa ma'azira ko da ya kawo uzuri in aka yashar kiyama aka mutane su afarin ainal mafar ina wajen gudu ina wajen tsira na ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar Allahu akbar Allahu akbar dan adam zai ce ina wajen guduwa ina wajen tsira ya ce kalla ina ba kamar da kuke tsammani la wazar ba wajen guduwa a yau ba wata mafaka ila rabbika yawma idhinil mustaqar zuwa ga ubangijinka ne fa matabbata take a wannan yini Allahu akbar Allah ka samu je a sa'a Allah ka gafarta mana Allah ka jika mu Allah ka samu je a sa'a Allahu akbar to Allah ta'ala zai tashi kowa kuma zai mai da halittarsa kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin jama'a ina fata an gane wannan sannan mun su musayin cewa ai za mu mutu ko haka ne thumma innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawm alqiyamati tub'athun shikenan sannan ku a ran tashar za ku mutu sannan kuma ran tashar kiyama za a yi za a tashi ku zaka jama'a wajibi ne yin imani da ainihin wato rana ta ƙarshe ranar da Allah ta'ala zai tashi mutane suna mutane suna nan ba takalmi kuma tsirara ba kaya kowa haka zai tashi jama'a tsirara ba kaya sai kuma wani yare na kai ce zai ɗauke ka aljihu to shi ya je da kansa mana kun taɓa ganin mutum da aka sa aljihu safi ne abu wani rina maka wayo ko Allahu akbar kenan jama'a imani da rana ta ƙarshe kuma jama'a yana ɗaukan abubuwa guda biyu na farko shine kayi imani da cewa akwai wata rayuwa ta barzakhu a farko shine matakin farko na zuwa lahira ko haka ne akwai ni'ima kabari akwai ko mene akwai azaba an gane akwai ni'ima akwai mene akwai azaba Allah ta'ala ka shirya da mu to wajibi ne jama'a mutum ya imani da wannan cewa akwai tambayan kabari da Allah ta'ala zai yi kowa sannan kuma mene akwai azaban kabari da kuma ni'imarta ka sata asali ko kashi an gane wannan ko shi yasa ya tabbata ta sahih muslim hadisin zaid bin thabit Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa falaula Allah ta dafa da ba dandan kada ku daina zuwa kuna binne ‘yan uwanku ba a cikin kabarinsu la da'autu Allah an yusmi'akum min azabil qabr da na roki Allah ya rika jiyar da ku wani abu na azaban kabari allazi asma'u minhu wanda ni nake ji Allahu akbar manzo Allah yana ji shi Allah yana jiyar da shi azaban kabari an gane wannan ko sannan sai manzon Allah ya juyo ya kalli sahabban sai ce musu ta'awwadu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari manzon Allah sai ya sabai suka ce na'udhu billahi min azabil qabr muna neman tsarin Allah daga mene daga azaban kabari Allahu akbar manzon Allah ya ƙara kallon sabban sai ya ce da su تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كوني مثلا الله daga sharrin fitintunu waɗanda suka buya da waɗanda suka bayyana sabai suka ce na'udhu billahi min alfitan ma zahara minha kama batan manzon Allah ya ƙara kallon sabban sai yace ta'awwadhu billahi min fitnati ad-dajjal kuni matsarin Allah daga fitnati ad-dajjal sabai suka ce na'udhu billahi min min fitnati ad-dajjal Allahu akbar Allahu akbar ashe akwai wannan ko amma mun san akwai ne suka ba su imani ba ko mm akwai ne ba su imani ba zaka jama'a mu sani yayin mutuwa kuma Allah ta'ala yana aiko da wasu mala'iku ko su zo su ne wa mai imani bishara innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ika alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر الله كثير من دقس ينسو سنة الله تعالى يا فتح فلولا إذا بلغت الحلقوم الله أكبر yaya al'amari zai kasance yayin da rai ta zo makoshi ta zo fita wa antum hina idin tanzurun a wannan lokacin kuna kallon mamacin gashi nan amma ba za ku yi tsina masa komai ba wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce mu mun fi ku kusa da shi sai dai ku ba ku iya gani falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin Allahu akbar Allahu akbar da haka jama'a Allah ta'ala ya samu cika da imani da haka jama'a wajibi ne yin imani da ainihin wato rana ta ƙarshe ranar da Allah ta'ala zai yi sakamako ga kowa kuma jama'a wannan ƙasar da muke gani ko ba a kanta za ta shar kiyama ba ba kanta ba za a canza wannan ƙasar saboda ita asalin ƙasar Allah ta'ala ya faɗi za a ita ta shar kiyama ko me yake za a nan ita ƙasar ne ko haka ne idza sama'un shaqqat wa adiyat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardi muddat wa alqat ma fiha wa takhallat kuna ga fasara a haka ba sai na fada ba sai na fasara hausa ba ko idza sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha وحقت وأذنت لربها معنى إذا سما تياجي تكيتي شنو فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان نركي وابات جماعة ذمتو كمر مي مي da kake iya gani wannan man gyada ko kamar narkakin tagulla haka sama za ta zama saman za ta narke gaba ɗayan inji Allah fa kanat waradatan kaddihan Allah ce wa adhinat li rabbiha ta karbi izinin ubangijinta wa hukat kuma ta inci ta haka idan kuma ƙasa aka meni aka nannade ta wa alqat ma fiha ta fitar ta fitar da abin da ke cikin ta wa takhallat ta rabu da shi haka za a nuna da ƙasar nan da sama gaba daya Allah ya sanya shi a hannun damansa ya dunkule su da sama da ƙasan gaba daya shi yasa Allah ta'ala ya ce yawmu tubaddalu al-ardu غير الأرض والسماوات ranar da za mu canza sammai da ƙasai gaba ɗaya ba wannan saman ba wannan ƙasan ba wa ba lillahi liwahid qahhar za a bayyana gaba ga Allah wanda yake kwaya ɗaya ko marin jayi akan kowa Allah ce wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarrarina fil asfali sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu daga cikin akwai samara amfani da ake ci jama'a nan imani da gidan lahira daga cikin amfanin da imani da gidan lahira zai maka shine zai sa ka ka yawaita yin kwaɗayi wajen aikata aikin da'a ko dan ka san akwai ranar akwai ranar hisabi akwai ranar kin dillanci ji bahaushe ko sannan kuma na biyu zai sa ka firgici da kuma nisantan aikin sabo saboda jin tsoron azaban Allah da za ta tabbata ga masu laifi na uku kuma shine mumini musulmi yana yi wa kansa me yana lallashin zuciyansa yana lallashin kansa game da duk wani abu da ya rasa a nan duniya ya san Allah zai bashi ninkin ba ninkin dinsa a ina a lahira jama'a ina fata an gane amma su kafare sun ce ƙarya ba aka shar kiyama ba Allah ya ce a awalam yarul insan anna khalaqnahu awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin ashe mai dan adam baya gani ne yadda muka halicce shi amma kuma daga dugon mani sai gashi kuma yana ta musu wa daraba lana mathalan wa siya khalqa yana buga mana misalai ya manta halittarsa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim yana cewa ta wane ne zai iya fitar da waɗannan ƙasusun ya rayar da su alhaisir ya sirrin dige ƙul yi hallari an sha'aha awwala ma ka ce da su a ai wanda ya halicce su a karan fari shi zai mayar da su wa huwa bi kulli khalqin alim shine kuma masani ga dukkanin abin da ya halitta an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imani sai kuma imani da kaddara imani da kaddara jama'a shi ma wajibi ne mutum ya yi imani da wannan shine mene mutum ya yi imani da cewa lallai Allah ta'ala ya rubuta wani littafi na kaddara a wurinsa na wasu al'amura za su faru a rayuwarsa gaba ɗaya tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen tashin duniya an gane wannan ko to wajibi ne ka san da wannan kuma duk abin da ya same ka sani daga wajen Allah yake madaukakin sarki an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare mana imani yamma nan za mu takaita insha Allah ta'ala da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wannan ya kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana akwai tambaya ne akwai tambaya ko babu hmm babu tambaya na to mun ba da aikin aikin manzi assignment in muka rusa tv za sai mu karba kowa ya je nemo adadin waɗannan fukafukan shi guda nawa ne Allah ya samu dace اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم جنبنا الأخطاء اللهم وفقنا الصواب اللهم وفقنا الصواب وجنبنا الأخطاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته